الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المؤمنين ها هي العشر الأواخر من رمضان قد أطلت علينا إيذانا بختام شهر رمضان المبارك تستحث همم المتقين وتشد من عزم العابدين للاقتداع بحدي سيد المرسلين ليكونوا في سجل المقبولين وعداد المرحومين كما تعظ المقصرين والمفرطين على استدراك تقصيرهم والتوبة من تفريطهم لعلهم ينجو في ختام الشهر أن يكونوا في سجل الأشقياء وعداد المحرومين فهذه العشر عباد الله قد خصها الله جل وعلا بفضائل جمه وخصائص مشهودة وهذا من كرم الله تعالى وعظيم جوده وإحسانه أن جعل خير ليالي الشهر أواخرها ليزدادوا إحسانا ويستدركوا تقصيرهم ومن أظهر فضائل العشر الأواخر من رمضان عباد الله وخصائصها اجتهاد, اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها كما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ومن ذلك أنه كان يحيي الليل ومن ذلك أنه كان يحيي الليل فيها كما في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله أخرجه البخاري وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئذر ويحمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله ومن فضائل هذه العشر وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة القدر التي خصها الله تعالى بخصائص منها أنه أنزل فيها أن أنه أنزل فيها القرآن قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ثانيا وصفها بأنها خير من ألف شهر قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر ثالثا وأنها تنزل, تنزل فيها الملائكة والروح أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والروح وجبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه رابعا وهي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب لما يقوم به العباد من طاعة الله خامسا فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتب إلى الكتبة أمر السلام وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها عباد الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه الليلة ويتحراها مسابقة منه إلى الخير وهو القدوة, وهو القدوة للأمة وليلة القدر في العشر وفي أوتار العشر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كان كانت قال قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أخرجه البخاري ورجح بعض العلماء أنها تنتقل كل عام وليست في ليلة معينة قال النووي رحمه الله تعالى وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها وإنما أخفى الله تعالى هذه الليلة ليجتهد العباد في طلبها ويجدوا في العبادة كما أخفى ساعة الجمعة وغيرها قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أيها المسلمون ومما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في هذه العشر الاعتكاف في المسجد تفرغا لعبادة ربه عز وجل وتحر وتحريا لليلة القدر فالاعتكاف في رمضان سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واعتكف أزواجه من بعده وحكى أهل العلم الإجماع على أنه مسنون وينبغي أن يكون الاعتكاف على الوجه المشروع وهو أن يلزم مسجد أن يلزم, أن يلزم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله تعالى عباد الله استعينوا على الطاعة بالاحتساب والتفرغ والصبر وتنافسوا على الطاعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وتسابقوا للقربات فالسابقون هم, هم المقربون وإياكم والغفلات والملحيات فإنها تضيع العمر وتنقص الآجال وأقبلوا على ربكم فإنه تعالى يقبل على الطائعين ويقبل التائبين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوناني جمدا waɗannan kwanaki da muke ciki guda goma na ƙarshen wannan wata mai albarka watan ramadan yan uwa mu sani cewa lallai wannan wata na ramadana mai albarka ya fara miƙo wuya ya fara ago hannu yana bai-bai yana mai shelanta mana tafiyarsa yana mai sanar da mu cewa ƙarshensa yana dab da zuwa ‘yan uwa irin wannan lokaci da ramadana yake shirin tattare kayansa yake shirin kama hanya ya bar mu a cikin alhini a irin wannan lokaci za ka samu masu kiyaye dokokin Allah masu tsoron Allah himmarsu take ƙaruwa take riɓanya a kan tada za ka samu a azamar masu bautar Allah maɗaukakin sarki tana ƙara ɗagawa duk suna yin haka ne domin koyi da manzan tsira masoyin mu daɗi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin fatan su kasance a cikin wanda za a yi listinsu a rubuta sunayensu a cikin takardar mutanen da Allah maɗaukakin sarki karɓi ayyukansu Allah ya samu daga ciki su kasance daga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta su a cikin wanda zai wa rahama kamar yadda lokaci irin wannan idan ramadana ya zo dab da karewa wa'azi yake mana ga dukkanin wanda suka gaza wanda suka takaita wanda suka kasa aikata abin da ya kamata a cikin kwanakin da suka gabata to ga dama abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa suka riska daga yanzu zuwa karewar watan to lallai ka abu su a baya wancan dai ya riga ya wuce kwanaki 22 sun riga sun wuce ba za su ƙara dawa ba har abada wanda suka rage a gaba yana shelanta musu yana gaya musu cewa yi ƙoƙari ka ribace shi yi ƙoƙari ka yi aikin da ya kamata a ciki yi ƙoƙari ka yi abin da insha Allahu ta'ala zai mai maka gurbin abin da ya gabata a cikin waɗancan kwanaki domin kada su kasance daga cikin takaddun ko kuma list ɗin mutanen da za a rubuta sunansu a cikin mutanen da suka yi tsiya a wannan wata Allah ya mana tsari da su kada a sa su a cikin mutanen da suka kasance asararru a wannan wata mai albarka yan uwana masu albarka lallai mu sani cewa waɗannan kwanaki goma masu albarka kwanaki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwarsu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu su ganima ce barida wata ganima ce da Allah maɗaukakin sarki ya koro mana ita suna da abubuwa mazaya da khasa'is da fada'il kala-kala a cikinsu saboda haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya so shi da rahama sai kaga Allah ya datar da shi ya tsaya ya rubace shi amma duk wanda aka rubuta masa shakawa ko kuma ba shi da rabo shikenan sai gana ta wasansa yana ta warginsa yana abin da bai kamata ba a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ƴan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da ake so mu kiyaye a cikin waɗannan kwanaki guda masu albarka wanda suka samo asali daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko shine ijtihadun nabi sallallahu alaihi wasallam fiha yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake dagewa yake ƙara zage damtse yake ƙara ƙoƙari idan waɗannan kwanaki sun shiga fiye da yadda yake dagewa a kwanakin da ba su ba yan uwa sannan abu ne a wajen kowanne ɗaya daga cikin mu kwanakin da ba ramadana ba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana fifita ibada da dagewa da ibada a cikin ramadana sama da su to idan kuma goman ƙarshe ya zo wannan kwanakin da muke ciki kenan sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kuma ya ƙara riɓanyawa ma'ana abin da ya ashirin ɗin farko sai ya ƙara riɓanya ibada ya ƙara ƙoƙari ya ƙara neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki fiye da wanda ya yi a kwanakin ashirin da suka gabata kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin uwar mu na Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kasance yajtahidu fil ashr al awakhir yana kokari yana dagewa a cikin goman karshe na watan ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi irin dagewar irin kokarin da baya yi a cikin kwanakin da ba su ba irin dagewa irin kokarin da bai yi ba a sauran kwanakin ramadanan da suka gabata hakanan ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan waɗannan kwanaki goma suka shigo yakan raya daransa gaba ɗaya ko kuma kusan gaba ɗaya kamar yadda malamai suka tattauna kamar yadda dai ita uwarmu na Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al-ashru idan kwanaki goman ƙarshe suka shigo goman ƙarshe na watan ramadana suka shigo shadda mi'zara sai zage dantsansa sai ya ƙara ɗaure kwarjallansa uwa wannan kinaya ce na dagewa kinaya ce na mai da hankali kinaya ce na ƙara ƙoƙari akan abin da mutum yake yi shine shadda mi'zarahu wa ahya lailahu zai kuma raya dararensa ma'ana duk daransa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan guda goma baya sakace da su gaba ɗaya raya su yake sannan wa ayqadha ahlahu sai tashi iyalansa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi haka nan dai wata ruwaya tana na Aisha Allah ƙara mata yarda take cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yakhliqu al-20 bi salatin wa nawmin ya kasance yakan cakuɗa yakan gauraya yakan hada tsakanin bacci da kuma a sallah a 20 ɗin da suka gabata kwanaki 20 ɗin farko na watan ramadana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi bacci yakan yi sallah yakan ware wasu awoyi daga cikin dare ya kwanta ya bacci domin ya huta sannan wani lokaci kuma sai ya tashi ya sallah domin ganawa da ubangijinsa sallallahu alaihi wasallam 20 ɗin farko haka yake yi ta ce Allah ƙara mata yarda wa idza kana al-ashru ta ce amma da zarar goman ƙarshe ya kasance ta ce shammara wa shaddal mi'zar sai ya dage sai ya zake dantsansa shine sai malamai suka ce wannan yana iya ɗaukar cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan goman ƙarshe ta kama to duka daren yake rayawa gaba ɗaya baya bacci a cikinsa wasu malamai suka ce a'a abin da yake nufi yakan ɗan yi bacci kaɗan amma ƙubin laila illa kalila ɗan kaɗan yake yin bacci kamar yadda wata ruwaya take cewa ba a samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin sallah daga farkon dare zuwa ƙarshen sa ba gaba ɗaya ta ce bayan wannan amma kuma an samu nadiran wani lokaci ɗan kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan raya daransa duka da sallah an samu ɗan kaɗan to maybe ɗan kaɗan ɗin zai iya shiga cikin wannan goman gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka a mu sani cewa tare da cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shine manzon da babu kamarsa shi ne ɗan adam ɗin da Allah maɗaukakin sarki bai halicci kamarsa ba shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya gafarta zunubansa ma ta ƙaddama ma ta akhara Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ma ya yi na baya duk an yafe na gaba ma idan zai yi duk an haɗa an tattara su an yafe sallallahu alaihi wasallam to amma ƴan uwa ku duba irin ƙoƙarin da yake idan wannan lokaci ya shigo ya ni ko kai shin mu an gafarta mana zunubanmu mu shin mana da lasisin da aka ba mu cewa mu je mu abin da muka ga dama babu ina zunuban da muka tara ina laifuffukan da muka zakkewa ina abubuwa da yawa da suke kanmu na nauyayi shin ba irin wannan lokaci ya kamata a ce mun tsaya mun dage domin rage wancan nauyin da ke kanmu ba ba wannan lokaci ne ya kamata a ce mun tsaya mun dage domin mu ga Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin bayansa wanda ya warhama ba ko shakka ba ba amsa ita ce sai da uwa mu sani cewa duk irin wannan dama irin wannan fursa irin wannan lokaci da ya kamata igtinamin sa idan ya kama shedan baya bar mu shedan baya taba bari kai wani abin da zaka samu rabauta a wajen Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ba tare da ya shiga gaban ka ba kamar yadda ya faɗa wa Allah maɗaukakin sarki la aqudanna lahum siratakal mustaqim lalle sai na zaune musu hanyar kama daidaiciya ya ubangiji hanyar ka da za su bi su je zuwa gare ka labi lafiya zan zauna akan ta na hana su bi haka shedan ya gaya wa Allah madaukakin sarki da ni da kai kuma duk mun shiga cikin target din shedan mun shiga cikin a victim na shedan to shi sa idan wannan lokaci ya zo da ake ƙwarar raya waɗannan darare da salloli da ibadu sai ga mutane sun raba kashi kashi akwai wanda zaka samu ya ji yayi sallah a masallaci tare da limami alhamdulillah lami lafiya an yi tahajjudi an yi tahajjudi an yi qiyamul layli to amma kash farar safiya da sassafe sai ya tashi rinka ba mutane labarin abubuwan da ya aikata kash ya ruguje ladansa ya tafi da ladansa ibada ana yin ta ne dan Allah madaukakin sarki ba dan ka bada labari ba kada kada ka yadda shi dan ya shigo maka ta wannan bangaren Allah subhanahu wataala ya ce ala lillahi dinul khalis tatattan addini tsaftataccen addini kadai Allah yake so ba addinin da aka gurbata shi aka hada shi aka lalata shi da riya ba Allah baya san irin wannan kai ibada ka dan Allah kai ka je ka cigaba da harkokinka kada ka je ka rinka bada labari akwai wanda shedan yake shigo musu ta wata ta wata kofar su kuma za su zo ibadar to amma sai kaga sun bige da daddan na waya da chatting wallahi akwai wanda idan ya zo ya zauna ya sa waya a gaba sai a sallashi yana yana dandan dandan sa shi bai yi bacci ba sannan shi bai samu lada ba sannan wannan abin da yake dannawa karfe biyun dare ko karfe ɗayan dare da Allah me yake yi duk abin da baka yi shi daga farkon safiya ba yini guda sai tsakar dare me kake yi me kake kallo da wa kake tattaunawa yanzu Allah da yake kallonka Allah da ya baka dama shin bai isa ka tattauna da shi ba shin bai isa ka fuskance shi ba shin bai isa ka miƙa masa bukatunka ba ko baka da su ne dan uwana mai albarka da wa kake tattaunawa ki baro gidanki ka baro gidanka ka zo ka ɗauki waya kana daddannawa a yi sallah a gaba lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake sakkowa zuwa saman farko yana shela wake da bukata na amsa masa ina mai roƙon gafara na gafarta masa waye zunubai suka yi masa katutu in gafarta masa a lokacin kana danna waya ɗan uwa mai albarka a lokacin kina danna waya uwa mai albarka ko shakka babu ke da kai ta nan shaɗan ya biyo muku kuma ya lalata muku aikinku Allah ya shirye da mu daga cikin mutane akwai wanda zaka ga shi zai zo yayi sallah eh zai zo yayi sallah lami lafiya ya tashi ya koma gida amma sai dai kash inda shaɗan ya shigo masa shi kuma sai ya kwanta ya tabacci ba zai tashi sallah asuba ba ya zo yayi nafila amma kuma ya manta farilla eh sai can safiya ta yi sai kuma ya tashi sai zai sallah ya aka yi aina zai kiyamar laili ne ya kaje nomin laili dai kaje nomin laili wannan ita ce babban abin da ya kamata a ce wannan shi ma hanya ce da shaɗa yake shigo wasu daga cikin mutane yi ƙoƙari iyakacin iyawarka ka je ka yi kiyamar laili a cikin mutane ko ka yi ta kai da iyalanka ko kai a gida duk wanda ka yi dan uwa duk addinin musulunci ne duk suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi ƙoƙari ka samu sallar asubahi a cikin jami'i sallar asbahi wannan farilla ce ka yi ta ka yi ta kuma tare da limami a cikin mutane saboda haka wannan ita ma hanya ce da shi yake shigo mutane yan uwana masu albarka har yanzu kuma daga cikin hanyoyin da shedan kan shigo shine akwai wasu bayin Allah su kuma da za ga Allah ya jarrabe su duk lokacin da goman karshe ta shigo sai ga hankalin su ya tashi da niyyar fadakarwa ko wa'azi ko nasiha suna ta ƙoƙarin kore mutane daga ƙiyamar laili suna ta ƙoƙarin hana mutane fitowa su zo su yi sallah da wasu hujjoji wanda suke raunana fiye da gidan gizo-gizo sai su ce ai ƙiyamar laili annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ba ka zauna a gida ka yi wanda in ka zauna a gidan kuma bacci za ka yi galibi ba su baka ka fito ba a gidan ma kuma baka yi ba sai su ce ai mata suna fitowa sai su ce mata suna fitowa bai kamata a ce mata suna fitowa tsakar dare ba ana zuwa kiyamar laili sai su ce ai da ka je kiyamar laili ka ƙi yin sallar asubai a cikin jam'i wanda kai kwance ka kai ta bacci da safa kai sallar asubai to kun ga wanda sai kalle shi a matsayin kamar nasiha eh kamar faɗakarwa kamar nusarwa kamar ɗora mutane akan hanya to amma gaskiya irin wannan tafi kama da nasihar shedan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina haka shedan ya gawa annabi adam alayhi salam yace ku tsinki wannan bishiyar da Allah yace kada ku ci nasiha nake muku to tsakani da Allah irin wannan nasihar da ake yi da matsayin wa'azi ko nasiha wallahi tafi kama da nasihar shedan ga tambaya yan uwa duk mutumin da yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi kiyamar laili ba wannan kuskure ne babba duk mutumin da yake da karatu ya san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi tahajjudi tare da sahabbai yayi daya yayi biyu yayi uku karshe dai na fitowa saboda kada a farlanta annabi yayi ko bai ba annabi yayi bayan shudewa bayan wucewa da wafatin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin sayyidina Umar ya dawo da sunnar tattaruwa a ƙarshen limami idan a kiyamar laili wanda ya tattara su ƙarƙashin Ubay bin Ka'ab da Salman al-Farisi sune limaman ya ga a masallaci waɗancan sun ware suna yi wancan sun ware suna yi wancan sun ware suna yi sai sayyidina Umar ke cewa me zai hana ku tattara a ƙarƙashin limami ɗaya saboda sayyidina Umar ya san sunna ce ƙarƙashin Salman al-Farisi da Ubay dan Ka'ab suke jagorantar mutane ake sallar tuhajjudi a masallaci yan uwa abinda manzon Allah ya sayyidina Umar ka zo ka ce masa ba annabi ba wannan kuskure ne ka ce mata suna fitowa kiyamul laili tsakani da Allah dan uwana mai albarka duk kasuwannin garin nan da mata suke tururuwa babu dare ba rana suna gogar jikin maza suna zuwa suna- suna hira da masu kantuna duk wanda baka wa'azi akan sa ba sai fitowa kiyamul laili suna fita suna fita kasuwa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kasuwa shine mafi sharrin gurare masallaci kuma shine mafi alkhairin gurare saboda Allah baka yi wa'azi akan zuwa wajen mafi sharrin gurare ba sai zuwa wajen mafi alkhairin gurare duk wani abin da zaka faɗa za a fito a je masallaci kiyamar laila a yi shi za a fake da kiyamar laila a yi shi ana zuwa kasuwa a fake da shi a yi shi dan me baka yi wa'azi akan zuwa kasuwa ba dan uwana mai albarka idan ka ce kada a tashi a kiyamar laila a yi kwanta a yi bacci saboda mutum ya samu ya samu sallar asubai a cikin jam'i tambayar anan shine bayan ramadana da kafin ramadana mutane dubu nawa suke kwanciya ba sa tashi sai safiya su kuma waɗannan mutanen kiyama me suka yi kenan wacce irin kiyamar laili suka sai kwanta suka yi ta bacci bai saba kai musu wa'azi ba a duba wannan da kyau shi sai na ga muku cewa ta fi kama da nasiha shedan ta fi kama da nasiha shedan lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda duk falalarsa da muka faɗa an gafarta masa zanubansa wani sai ya ce annabi me yake bukata wani sai ya faɗa haka amma ba ma shi ba duk iyalansa na Aisha take cewa duk wanda zai iya tashi in dai kana da lafiya ba mariri bane kai sai an tashe ka annabi sai ya tashi kowa irin dagewar da annabi yake a wannan tsakani da Allah kai ka zo ka ce mutum zai kwanta ya ta bacci dacewa da rabo da ake bukata ka ce mutum zai kwanta ya ta bacci wani sai ya ce maka an kai sallar isha a cikin mutane shikenan ka samu kiyamar laili salamun hiya ta madal fajar haka ne amma manzon da ya zo mana da addinin bai san da haka me yasa shi ya tashi saboda Allah ba za ka yi koyi da shi ba ko aljanna ce ake samu baka so ka samu high class ka fi so ka samu can ƙasa ƙasa kana hango mu daga can nesa insha Allah ta'ala ka fi son haka yanzu inda kuɗi ake raba a ce tan miliyan da ake ba nan dubu ɗari ake ba don Allah ina zaka je ka ce wai mutum ya je kwanta ya tabbacin sa ko ya sallar isha ya samu ka hana mutane fito a kabbe saboda Allah duk abin da ya kamata a yi wa'azi akan sai akan kiyamar laili saboda Allah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasina wannan ya fi kama da wa'azin shaidan Allah madaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka daga cikin falololin wannan kwanaki guda goma masu albarka da muke ciki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su da shi shi ne sai sanya wannan dare mai albarka na lailatul qadri a cikinsu shi wannan dare da muke gani ‘yan uwa shi kansa yana da wasu hasa'is wasu keɓance-keɓance da dama daga cikinsu shi ne daren da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafin da ya fi kowane littafi shi ne alƙur'ani wani wajen Allah maɗaukakin sarki ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran anan sai Allah kawo abin gaba daya yace watan ramadana da aka saukar da alqurani a cikin sa a ramadana aka saukar a ramadana a washe sai wata ayoyin suka bayyana sai wata aya tace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da wannan alqurani da muka ce mun saukar da shi a cikin ramadana to a ramadana mun saukar da shi ne a wani dare mai albarka a'a to wanne ne dare mai albarka sai wata sura ta ƙara bayyana inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi ne a cikin daren lailatul qadri wannan falala ce alqur'ani shi Allah madaukakin sarki ya ajiye mana a matsayin littafi na shari'a littafi na shari'a littafi na waraka a wannan wata a wannan wata a wannan dare mai albarka aka saukar da shi abu na biyu wannan dare Allah madaukakin sarki ya wassafa shi da shi shi kaɗai gayya ne alkhairin da suke cikinsa idan ka yi ibada ya fi alkhairin da wanda zai shekara 83 zai yi yana ibada wanda ba a cikinsa ba lailatul qadri khairun min alfi shahr shi shi kaɗai ya fi alkhairi sama da darare guda dubu darare guda dubu kusan shekara 83 mutumin da ya samu dacewa 'yan uwa yayi ibada a cikin wannan dare mai albarka to kafin a iya masa sai an yi shekara 83 ana ibada tsabtatacciya gyararriya kuma karɓaɓɓiya sannan za a kamo shi ko shakka babu wannan ba ƙaramin falala ba ce abu na uku wannan dare ne da mala'iku suke sauka fullu a cikinsa saboda albarkarsa ka san saukan mala'iku kuwa suna nuna saukan menene rahamar Allah madaukakin sarki tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka inji Allah madaukakin sarki sai ce war ruhu da mala'ika jibrilu da mala'ika jibril alaihi salam saboda shi ne shugaban mala'iku suna sauka a wannan dare mai albarka abu na hudu dare ne da yake cike da aminci Allah subhanahu wata'ala ce salamun hiya hatta matla'il fajr aminci ne a cikin wannan dare har sai alfajir ya keto akwai aminci a cikinsa shi sa shaidan baya samun dama a wannan dare duk wani abu mara kyau da shaidan zai iya yi wa wani to sai dai a wani daren ba wannan daren ba amma wannan daren an katange shaidan daga shi eh an katange an katange shi dan kowai cutar da wani kowai wani abin da bai dace ba Allah madaukakin sarki ya katange shi dan uwana masu albarka wannan dare ne da duk wanda ya dace yayi ibada a cikin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an gafarta masa zunubansa gaba daya man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka annabi yace duk wanda ya tsaya lailatul qadri yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ce gufira lahu an gafarta masa ma taqaddama abin da ya gabata min zambi daga zunubansa Allah ka gafarta mana ɗan uwana masu albarka wannan dare shine Allah maɗaukakin sarki yake yin budget na shekara a cikinsa fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina Allah ce a cikinsa ake rarrabe dukkan wani al'amari na hikima abinda Allah maɗaukakin sarki zai zartar zai gudanar na shekara a wannan dare ake raba shi za ka yi arziki wane zai mutu wane zai haihu wane zai zama gwamna wane zai zama shugaban ƙasa wane zai duk a wannan daren ake zartar da waɗannan abubuwa wana masu albarka wannan dare na lailatul qadr dare ne da albarkarsa ba za ta irgu ba shi sa manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi baya wasa da shi yana neman sa yana lalibansa da dukkanin ƙarfinsa da dukkan abin da zai iya na ibada a cikinsa shi sa kuma ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ku nemi daren lailatul qadri a cikin kwanaki goman ƙarshe a kwanaki goman ƙarshen ma kuma amara uku ɗaya ma'ana daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 haka al'abarin yake shi sa babban malami imamun nauyi Allah ya masa rahama yake cewa malamai sun ta maganganu da saɓani akan wanne dare ne dare laitul qadari a cikinsa ya ce amma magana mafi inganci babu wani nassi qati'i guda ɗaya da yake bayani akan ga inda daren yake saboda idan da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya bayyana dare kaza ne to shi kenan wallahi in ka fito kai wannan ibada a wannan daren shi kenan kuma sai dai wata shekara a to me kake jira ba shi kake nema ba ba shi kenan ba shi yasa wata rana annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace yace an nuna min daren lailatul qadri da ya fito zai ga sahabbai sai ya same suna jayayya kafin ya karasa sai aka mantar da shi sai ce an nuna min dare laitul qadr amma an mantar da shi sai ce amma ku neme shi a cikin mara malamai suka ce hikimar shi ne dan a dage so ake a dage gaba ɗaya kai ta ibada dan ka nema wanda ka dace da shi ka dace wanda baka dace ba ma ka dace tunda ka yi ibada haka al'amarin yake kamar yadda za ku ga shi sa Allah madaukakin sarki ya ɓoye mana wasu abubuwa dan mu dan mu dage a cikin su kalli lokacin sallar juma'a annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci da babu babu yadda za a bawa ya dace yana roƙon Allah madaukakin sarki a wannan lokacin sai Allah biya masa bukatarsa kowace iri ce ranar juma'a lokacin yake amma annabi bai ce ga lokacin ba kuma ka annahu yuqalliluha yana nuna lokacin dan kaɗan ne ba shi da yawa ma'ana da ya wuce shi kenan to malami suka shiga bayani wanda ya ce lokacin da limami ya hau a mambari ne kafin ya gama hudu ba wanda ya ce bayan sallar asar wanda ya ce da haka babu nassi ka dage daga farkon juma'a zuwa ƙarshe sai ka same shi to daren laitul qadr shi ma abin da ake bukata kenan tunda dai an baka gara basa an baka sata amsa an ce amara ne to alal akalla duk lalacin ka da yi kokari maran nan duka tashi ka yi su ka dace insha Allah ta'ala shi sa wata rana sai ku ji an ce daren 21 annabi ya yi sujjada a kan taɓo da ruwa sai ya nuna shi ne daren daren 21 hadisi ya tabbata akan haka wani lokaci kuma sai ku ji sabai sun ce sai wani sabi ya ce wallahi na san wani dare ne a ce wani ne sai ce daren 27 Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba sallallahu alaihi wasallam ka dage kawai Allah ya samu dace da shi Allah ba mu ikon rabauta da shi ‘yan uwana masu albarka daga cikin mafi girman ibadar da ake so a kiyaye a waɗannan kwanaki guda goma akwai ibadar itikafi al-itikaf abin da yake nufi da larabci shine al-luzum lazimtar abu abin da ake nufi da shi shine luzumul masjid li qasd al-ibada lazimtar masallaci da nufin bautar Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi itikafi wasu shekaru a cikin rayuwarsa da yana yi ne a goman tsakiya lokacin da aka sanar da shi lailatul qadr yana goman ƙarshe sai ya ɗauke itikafin sai mai da shi goman ƙarshe ya yi itikafi sallallahu alaihi wasallam babban abin da ake so mai itikafi ya shine ya yanke ya rabu ya yanke hulɗarsa da duk abin da ya shafi duniya ya kifu wajen bautar Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce abin da ya sa aka shar'anta itikafi domin yi wa zuciya sabis da garan bawul kowa ya san cewa idan kana da abin hawa mota ko mashin lokaci zuwa lokaci sukan yi a sukan gaza aikin ya ƙi yadda ya kamata sai ka kai an musu sabis to zuciya ma tana samun irin wannan matsalar annabi ya ce zuciya takan yi tsatsa sallallahu alaihi wasallam idan zuciya ta yi tsatsa to irin wannan lokaci idan ka je ka ware kanka ka rabu da duniya ka yanke mata sai salati sai karatun alkur'ani sai sallah babu komai sai Allah to zuciyarka tsarkakuwa take yi wankuwa take gyaruwa take yi idan ka fito daga itikafa na sai rinka jinka kamar wani dan mala'ika ne eh ka rinka jinka wani iri wallahi haka mutum zai rinka jinsa in dai ka yadda ya kamata shine itikafi ka yanke da duniya ba itikafin masu zuwa da jin labarai a cikin masallaci ba eh mutum ya tafi itikafi amma kullum karfe shida sai kunna labarai ai baka yanke da duniya ba kenan kana tare da duniya me labaran kwana goma ba ka iya wa labari kafa ba kwana goma kawai wani kuma ana itikafi ana ta sati wani ana hira daba ce da su kullum za daga lokaci kaza zuwa za a je a hira wannan duk ba itikafi mutum yake ba bata lokacin sa mutum yake zuwa yi bata lokacin mutum yake zuwa yi so da ka itikafi shine mutum ya yanke da abin da ya shafi duniya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana itikafi ne a goman ƙarshe idan yayi sallar asubahi yakan shiga itikafinsa shikenan kuma sai ibada e duk a lokacin sahabbansa da sauransu to shikenan sai dai daga nesa nesa annabi yana can yana ibadarsa sallallahu alaihi wasallam saboda ka itikafi mutum zai iya na kwana ɗaya kwana biyu kwana uku zuwa kwana goma sai dai abinda malamai suka ce don mutumin da zai itikafi dole ne ya kasance a yi shi a masallaci sannan na biyu idan ranar juma'a za ta ratsa za ta wuce daga cikin kwanakin itikafin ka to dole ne ka yi shi a masallacin da yake na juma'a wannan dole ne dan idan ka fita ka tafi masallacin juma'a ka lalata itikafin ka ba a fita in kaga mutum ya fita sai dai bukata irin ta dan adam babu wanda zai kawo masa abinci sai ka je ka nema mutum matsuwa ta shiga ban daki ta kama shi sai ka fita ka je ka shiga ban daki amma idan ba haka ba idan mutum ya fita itikafin sa ya lalace itikafin sa ya lalace saboda haka a wanda ya samu dama daga yanzu har zuwa ƙarshe mutum zai iya itikafi na kwana ɗaya ma idan kai yayi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan kwana masu albarka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu raya waɗannan darare da ibada mu dukufa wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya mu dukufa ƙwarai da gaske wajen mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya warware mana matsalolin da muke ciki muna cikin muna da buƙatu masu yawa kala kala mabambanta juna wannan lokaci ne da ya kamata mu yi amfani da su mu miƙa wa Allah maɗaukakin sarki buƙatun mu Allah maɗaukakin sarki mai jin roƙo ne kuma zai amsa mana Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله